أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، أركانها تسنن سلا yake cewa niyyatun niyya tana cikin rukunin sallah mukutari na tun bi takabiri wadda ake gwamawa tare da kafara ma'ana yayin da mutum zai niyyar sallah sai ya gwama ta tare da kafara yana gama ta sai ya kafara da in kadama ha bi kasirin idan ya gabatar da ita tsawon lokaci daga baya sai ya kabar harama lam yuzhihi ba zai inganta masa ba illa an yastashibaha sai inda ya rike ta wannan niyyar tasa ma'ana matsayin abokiya da lokacin da ya kullata har ya zo masallaci bai manta ta bayan yana ta maimaita ta zukuran a matsayin tunawa kenan yana tunata wa mahalluha qalbi abinda abbagirinta shine zuciya bigara talafazin ba sai yayi lafazi ba ya inganta fa in talafaza in kuma ya riga ya lafazin ma bihar gareta fa wasu a ya halatta walau a talafal aqadu wal lafzi da mutum ya saba wajen kullawa da kuma lafazi misali zaka yi sallar az-zuhri sai ka bi misali za ka yi sallar a zuru sai ka bi liman ka ce wata salatin asar to abinda ake duba falma ita birwa al'aqad abinda ake dubawa sai a duba menene ka kulla a zuciyarka wal ahwadu bil i'ada amma mafi kewayewa in ji malamai suka ce shine dai ka sake niyya din ya qasidu al'ada al farla mutum zai niyyar bayar da farilla ta yi ya qasidu al'ada al farla waqt zai niyyar bayar da sallar fallata a cikin lokacin da lokacinta ya shiga ƙa'iman kuma a tsaye zai niyyar ba da wannan farillar tasa mustaqbila yana mai fuskantar alƙilla ba za ka yi niyyar ba da farilla ba kana dubin wani wuri a dole sai ka fuskanci alƙibla garin muƙanna'i ra'as ba ka ɗaga kanka sama ba wala muɗaɗɗi lahu kuma ba ka soke kan ƙasa ba a'a kanka ya zamanto daidai yana mai dubin alƙibla a wannan lokacin wattakbiru ihram da kabbara harama rukuni na daga cikin rukunin sallah ya ta'ayyanu lahu ana ayyanawa ga kabbaran nan ta haraman sallah shine ana cewa Allahu akbar shine Allah mai girma ba za yi ba a faɗi wata kalma wadda ba wannan ba wal qiyam laha aiwa domin kabbara harama shi ma rukuni ne wal fatihat karatun fatiha yaftatihu ma bilhamdulillah kana budewa da faɗin alhamdulillah rabbil alamin ubangijin talikai kaga anan duk littafan fiqh za su zo maka da cewa ba za a fara fatiha da bismillah ba amma hadisai sun zo da dama wanda manzon Allah sallama yake cewa wanda ke yin sallah ya fara da bismillah kuma akwai hadisai da dama wanda ma wani yake cewa bai taba ganin manzon Allah sallama yayi sallah ba face sai ya karanta basmala tare da kuma fatiha shi yasa yake cewa man qara al-fatiha ti mutasilla bil mutasilla bil bismillah yace duk wanda ya karanta fatiha tare da basmala to manzo Allah yake cewa wannan mutumi la yahraku lisanuhu Allah ba zai kona harshen sa ba yake cewa wal mashhuru wujuban fil aqsarha wai zance mafi karfi ma'ana a gurin malamai shine wujuban wajibi na fil akasar haga mafi yawan sallah ma'ana wai misali da za a kasa sallah mai raka'a hudu to raka'a uku dole ne sai kayi musu fatiha yanzu ko da baka yi wa raka'a guda fatiha ba bisa ga mantuwa to sallar kana nan bata lalace ba sai ka yi sujudu qabla salam amma wa qala al-qadi abu muhammad amma malla al-qadi abu muhammad aka cewa bal fi kulli raka'atin bari dai wajibi na ga kowace raka'a karanta fatiha idan aka samu raka'a daya ba karanta fata ba su wannan sallah babu ta yake cewa bal fi kulli raka'atin war ruku'u shi ko ruku'i shi ma dai yana da cikin rukunan sallah wa kamaluhu mafi kamalasa tamkinu rahatihi zaman towar takin hannunka akan min rukubatai gwiwoyinka ya zama ka ruku'i shine ka alsa takin hannunka gwiwoyinka mu'ta yace mu'tadilan kana mai daidaitawa wajen ga kanka mutadilan ra'as mutadilan ra'as yana mai daidaita kansa ya kasance kansa ya daidaita wa zaharahu da bayansa kansa ya daidaita da bayansa wala ya bazahu kada ya kazaza shine ya tura gabansa ƙasa ko ko ya turo bayan ya turo bayansa sama sosai a'a ya daidaita bayansa da kuma ainihin kansa warrafa'u minhu ɗaukakowa ga ruku'in nan shi ma rukuni ne wasujud haka nan shi ma sujuda rukuni ce ala jabhatihi sujuda ana yin ta bisa ga goshi mutum yayin aza goshinsa ƙasa yake cewa wa fil anfi khilaf amma bisa ga yayi sujuda bisa ga hancinsa akwai sabani wasu malamai sun ce idan mutum zai sujuda dole ne sai goshinsa da hancinsa wasu kuma sun ce a'a ba dole sai bisa ga hancinsa ba ko da dai sujuda kawai goshinsa ya taba kai kasa to shikenan ya sujuda wa rafa'u minhu kowa daga sujudan nan shi ma kansa ainihin rukuni ne lil yace kuma abinda yasa lil fasal yajlisu domin a yi zama na rabewa tsakanin wancan sujuda da waga sujuda domin a rabe tsakanin wancan sujuda da wannan sujuda wa da an yadaihi ala fahizai yayin da ya dago daga sujudan nan ana so ya aza tafin hannunsa ga cinyansa yace mabasuda tayni yana mai shimfidawa hannayensa ga wannan cinnan nasa wa qadaru da wal qadaru al assalamu min al jalsatil ahiratan da gwargwadon lokacin da zaka ce assalamu alaikum gwargwadon wannan lokacin farilla na wannan zaman in can wurin zaman da ka fara tafiya kana ƙara tafiya da addu'o'in da zaka yi to lokacin nan da zaka ce wa assalamu alaikum gwargwadon wannan lokacin shi ma rukuni na dole ne a yi shi zaune ba za a yi tashi tsaye ba a yi shi tsaye a'a dole zaune za a yi shi matsayin wannan lokacin zaman wajibi na rukuni ne a wa salam sallamewa kansa wajibi ce rukuni ne wa huwa mutaayyanu ita kanta sallamar ana aikata ta mu'arafun ma'ana bisa ga ma'arifanci ge da aka santa shine al-alif wal lam assalamu assalamu to ana yin da wannan kenan yake cewa wa hal yanwi bihi hurub shin wai mutum zai yi niyyar hita daga sallah to kaulani zance biya zo na malamai wasu malamai sun ce kana yin niyya cikin zuciyarka zaka fita sallah wasu sun ce ba sai ka yi niyyar fita daga sallah ba wa tumaninatun natsuwa cikin sallah shi kansa yana daga cikin rukuni ne wajibi ne wajzu'u yana isan maka wannan natsuwar cikin sallah minha adana lubsu koma bayan zama wai abinda bai kai zaman da ake yi lokacin da aka taso daga sujuda ba dan zaman da aka yi to wai natsuwar da zaka yi fito kowane kowane ainihin arkanus salah kowane lokacin dan gurgudun natsuwar da zaka yi lokacin da kai sujuda ko ruku'i to wai ka samu natsuwa a lokacin kamar yadda dai mai risala ka cewa yake ba da misali shi mai risala an taɗa ma inna mufasalakal mumtakin ya kasance gabanka sun daina su lokacin wani ya koma inda suke misali irin kuma ka taso ya kasance wani gabbai ya koma inda suke to tsayin da kai tasowa daga ruku'in ka ka samu natsuwa ɗin to shi ne gwargwadon abin da daidai kai ko karancin zaman da ake yi tsakanin rabewar sujuda da sujuda ba yace wa tartibul ada shi ma kansa jeranta wajen ba da farilla ɗin shi ma kansa rukuni ne a fasalin fasali mai raiwa insha Allah wasu nanuha qira'atu ma ta yakara ba'd al-fatiha sunnoni daga cikin sunnonin sallah shine yake cewa karatu ma ta yakara ga abin da ya samu ba'd al-fatiha bayan karanta fatiha illa fil ahirati sai dai ga na ƙarshe guda biyu in ruba'iyyatin ga sallar da ake yin ruba'iyya raka'a hudu to waɗannan na ƙarshe ba za a za musu wata sura ba kadai fata ake karantawa wasalisatul magharibi da kuma ta uku din maghariba ita kanta ba za a aza mata sura ba wal jahru kanta shi ma bayyana karatun da ake bayyanawa fi subhi ga sallar subahin waɗannan misali yake cewa dukkanin su sunna ne wal jum'ati da karanta bayani karatu bayyane a lokacin sallar jum'a shi kan shi duka sunna na wal ula maghrib da kuma wal ula yayin maghrib da raka'a guda biyu da margariba to su kansu dukansu sunna ne a bayyana karatu wal isha'i wal ulayan isha'i kenan haka nan rakoi guda biyu na farko isha'i su ma kansu a bayyana karatu sunna ne was sirran fil zuhuri boye karatu ga sallar azhuri sunna ne wal asar haka nan kuma sallar asar a boye karatu sunna ne was salisul magharibi da raka'a ta uku din magariba ita kan ta boye karatu ainihin sunna ne wa ahiratul ish wa ahiratai isha'i da kuma rakoi guda biyu na ƙarshen isha'i su kansu waɗannan sunna ne mutum ya koyi karatu wal julusul tashhud da zama domin tafiya wannan sunna ne wallabzu wallabzu furuci ne da ake yin tahiya at-tahiyatu lillahi dukkan gashi gashin tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala az-zakiyatu lillah dukkan tsakkun gashi sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala at-tayyibatu salawat dukkanin tsakkun salloli sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alayka aminci Allah tabbata gare ka ayyu annabi ya kai wannan annabin wa rahmatullahi da rahama Allah tabbata ga dajin kaina Allah tabbata gare ka ya ubangiji ya ya annabi Muhammadu wa barakatihi da albarka ta ubangiji tabbata gare ka assalamu alaina aminci tabbata gare ni wa ala ibadillahi salihin da kuma bayan Allah na gari shine sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah wa hada shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abdahu wa rasulahu na shaida annabi Muhammadu bawan sa ne ko manzon sa ne was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga manzon Allah lokacin da kake cikin sallah zaman tafiya wannan shi ma sunna ne fi ladhi yusallamu minhu can a lokacin da kaka can lokacin da kake tafiyar sallama a wannan lokacin ake son ka yi wannan salatin sunna ne wa takbiru suwa takbiratul ihram kabbara gaba ɗaya banda kabbara harama dukkanin su sunna ne wa hal kullu takbiratun to wai shin gaba ɗan su ake hadawa su zan sunna ko ko a'a kabbara guda a'a auli jam'in qaulani shin wai kabbara guda ce as sunna ko ko gaba ɗaya su sun tsoro gaba ɗaya ne as sunna malamai sun kawo zance wasu sun ce dukkan kabbara ɗaya sunna ce wasu sun ce a'a sai sun haɗu gaba ɗaya sannan suka zama gaba ɗaya in kabbar sunna nan ka bar sunna cikin sallah wa talifa an yi sabani fi sami Allahu liman hamidahu a cikin cewa sami Allahu liman hamidahu cewa sunna ne ko kuma mustahabbi ne wa rabbana wa lakal hamdu da kuma rabbana wa lakal hamdu shi ma kansa an yi sabani cewa sunna ne ko kuma mustahabbi ne wallab tashhud da karatun tafiya shi ma kansa an yi sabani cewa shin ainihin a karatun tafiya din shi mustahabbi ne ko kuma sunna ne wakila sunan wani kauli aka ce sunna ne wakila fada'ilun wani kauli aka ce mustahabbi ne rafo yace wa fada'ilaha daga cikin mustahabban sallah rafa'ul yadaini daga hannu ma'al ihram ma'al ihram daga hannu zuwa yin ainihin haramar sallah azwal mankibai ya kasance ya daidaita wajen ainihin kafadanka wala la sifatur rahim sun waga mai yin kafara harama din nan washin shi zai ainihin abin da zai yi a nan lokacin zai yi nufi a cikin zai irin daga hannun mai neman lada ne ko ku a au nabizin ko ku a zai yi irin daga hannun mai zubi zunubi ne tsaulani malamai sun kawo ce guda biyu ko sun ce zai yi matsayin kamar mai neman lada ko sun ce a'a zai yi kamar ainihin mai zubi zunubi ne wahal abdalu wahal abdalu aqdahuma tahta sadrihi aw qirsaluha shin wai wane ne falala shin kullu hannuna ga ainihin ga kirjina yayin da zai yi sallah ma'ana ni kaulu kenan ko kuma a in yi irsalin shine in yi sadal daga cikin su wane ya falala kaulani zance bi ya zo na malamai wasu sun ce yin qabl yafi wasu sun ce a'a yin irsal yafi wa hal yarfa'uhuma inda ruku'i shin wai in daga hannu inda ruku'i in daga hannu inda zan yi ruku'i na a warrafa'u minhu ko wa yarfa'uhuma inda ruku'i shin wai in daga hannu a wurin ruku'i akwai ruku'i warrafo min da wajen ɗaukowa ga ruku'i dina wai menene ya ce to hilafin an yi saɓani zai yi wani ɗaga hannuna wajen kaffara wajen yin ruku'i kuma da wajen ɗaukowa ga ruku'i hilafin an yi saɓani wa kamalu suratun kammala sura mustahabbi ne wa tadawil qira'atan tsawaita karatu fil subhi ga subhi wa zuhuri zuhuri qadaru gayar shaqi gurgure da ba zai kukunta maka ba to wannan dukan shi mustahabbin wa takasur fil maghrib da kuma takaita karatu fil maghrib ga sallar maghriba wa tawassudaha da kuma ainihin takaita ta ma'ana a karanta karatu matsakaici shine tawal ainihin abin ainihin abin da shi akwai tawal mufassal akwai kisar mufassal akwai suwaɗi mufassir ma'ana na tsakiya a tsakaita wadda ba doguwa ba ko wadda ba kuma ainihin guntuwa ba sosai malamai sun yi bayani da abin da shafi tawalil mufassir da kuma ainihin kisar mufassir da kuma suwaɗi mufassir abinda ake ce ɗawalin fasali daga bakin sotul hujjar da bakin sotul hujurati zuwa ainihin abasa malamai suka ce waɗannan dukansu ɗawalin fasali daga abasa kuma zuwa wadduha suna cikin ainihin mufassal da kuma wadduha zuwa nasu suna cikin kisar mufassal to wannan kenan a al'asar wa isha'i yace ga sallar la'asar da kuma isha'i wata aminul mu'timmu da kuma cewar amin ga mai koyi da liman shi ma kansa mustahabbi ne wal munfaridi wanda ke shi kadai kiran yace amin shi ma kansa mustahabbi ne wal imam bil imam yu'manu limam zai ce wa amin fi suriyati inda ce aka ta karatunsa wa yaqulu idza rafa'a li ra'sahu zai ya cewa amin shi limam lokacin da ya dago ainihin ah idza rafa'a ra'sahu lokacin da ya dago kansa min ruku'i daga rukun sai ce sami Allahu liman hamidahu yana cewa Allah kana jin bawanka mai gode maka wal ma'mum haka nan mamu mai biyan liman zai ce rabbana walakal hamdu shi ma mustahabbi ne wal munfaridi wanda yake shi da shi kadai mustahabbi na jima'uhuma ya ga mai zuci sami Allahu liman hamidahu kuma rabbana walakal hamdu wa tasbihu ya tasbihi fil ruku'i cikin ruku'i shi kansa shi ma mustahabbi wa sujudi haka nan sujuda ita kanta ayi tasbihi cikin ta mustahabbi ne wa qunutin qunuti fi sana'iyati subhi fi saniyati subhi a yin qunuti ga raka'a can ta biyu ga salat subahin sirra a karanta asirce mustahabi wa qabla ruku'i gabanin ayi ruku'i abdal gabanin ayi ruku'i ya fi falala mutum yayi yayi kunuti wani lokacin duk da akwai malaman da suke misali kamar irin ainihin Ahmadu Hanbal ya ce sai an dago daga ruku'i ake yin ta wannan kenan wa yukabbiru qa'iman wa yukabbiru qa'iman za ka yi ainihin wannan kabbara kana tsaye za ka kana mai tsaye min minisnatai ne yayin da kai raka'a biyu ka zauna to in za ka tashi tsaye sai ka in za ka tashi tsaye misali ba za ka yi kabbara ba sai idan ka miƙe tsaye sannan za ka yi wannan kabbara din idan ta waya qa'iman yayin da ka direta a tsaye wala ba asa du'a'i babu laifi mutum ya addu'a bi jami'a hayatu sallati a cikin dukkanin abin da ya shahi sifofin sallah illa tun ruku'i sai da cikin ruku'i ne ba za ka yi addu'a ba ko cikin sujira ne ko cikin tsayi ne ko cikin karatu ne duk inda misali duk abin da ya shahi kamannin sallah za ka iya yin addu'a sai dai wurin ruku'i ne kawai za ka ruku'i ba za ka yi addu'a ba abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan wannan muka ce Allah shi mu gafara akan sa subhanaka allahumma hadika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa arda wa alhamdulillahi rabbil alamin